أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi tare da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon rahama kuma da sahabbansa da kuma wanda ya bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe a yau za mu tashi a darasinmu ne na hamsin da uku a wato a cikin darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko shine as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi littafi na biyu kuma daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahimahumullahu jami'an wa rahimallahu jami'al muslimin To, muna cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid ne domin muna bin jerin ayoyi ne yadda suka zo, domin ba littafi guda ba ne balle mu ɗauke shi a jere sai muka bi jerin Alƙur'ani kenan idan muka zo kan wata aya wadda wani ya gabaci wani ciki sai mu yi bayani akan ta sannan mu shiga cikin littafin ɗaya ɗin. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin karatu kamar yadda muka saba in akwai wata mas'ala da ta gabata ko mai muhimmanci muna dan yin bayanin ta kafin mu wuce mun dan tabo cikin darussan da suka gabata cewa akwai alibtila alibtida'i akwai alibtila al-iqabi akwai jarabawa da Allah yake ma mutane ibtida'i wadda fara ta yayi ba don sun yi wani laifi ba akwai al'iqabi wadda wani laifi ne aka yi sannan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bayansa misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kaga su fir'auna sun bijire ne shi yasa Allah ya kama su to kaga bani Isra'ila Allah ya ce balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da abubuwa alhasanat masu kyau waɗanda suke buƙatar a gode ma Allah wa sayyi'at da abubuwa da suke buƙatar a yi haƙuri kenan ba don ana nufin Allah ya aikata mummuna ba la'allahum yarji'un dan saboda su dawo to sai muka ce annabawa su ana musu ibtila'i ne wato ibtida'i ba wato jaza'i ba ba na sakamako ba to wannan kalam da muka faɗa ba mutlaq bane wani lokaci annaba suna yin wani abu wanda bai dace ba da abinda ubangiji ke so sai a wato jarrabe su don saboda su dawo akan hanya dan kawo nisa tsammanin wannan magana mutlaq ne shi a dalilin da yasa da kawo wannan magana dalili kuma misali wal qad fatanna sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab kaga Allah ya ce ya jarrabe annabi sulaiman sannan kuma aka jefa akan wato kursiyi kujerar sajasadan jiki sun ma'ana sannan ya dawo wannan idan muka dubi nassoshi daban-daban na hadisi suna nuna cewa annabi Sulaiman wata rana ya alƙawalin zai taki mace kusan ɗari kenan mun ce tsakanin matansa da kuyangunsa ko kuma ce a wannan lokaci ba a haddade adadin mata ba to da haka bai ce insha Allahu ba a wata riwaya an ce wani daga cikin mutanensa ya ce ka ce insha Allah ko kuma mala'iki sai bai faɗa ba to rashin wannan fadar sai Allah ya jarrabe shi da cewa duk wannan daga cikin waɗannan matan babu da ta ɗauki ciki sai wadda ta ɗauki wani ciki wanda ya kasance kuma jasad ne kawai jiki ne wanda yake babu wato rai kenan kenan da haka wannan Allah ya jarrabe annabi Sulaiman saboda wani abu da ya aikata kenan kada mu ce dukkan abin da za su zai zamantowa daga annabawa ibtida'i ne sannan kuma idan muka ɗauka haka misali za mu ga abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Uhudu lokacin da aka karya masa haƙora kuma jini ya fita daga cikin jikinsa kamar da malamai suka yi bayani cewa wannan shi ma nan duk da yake manzo sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya aikata laifi ba domin shi ya bada umarni ne na masu halbi kada su sauko suka sauko to wannan abin da ya shafi al'umma saboda shi jagora ne to kuma duk abin da magoya baya suka aikata wani bi zai iya shafar jagoransu domin shine jagora dan haka ba wani laifi ne ya aikata ba ina fata ana fahimta ta sabanin shi annabi ayyub da Allah ya jarrabe shi da ciwo ba dan ya aikata wani laifi bane ina fata ana fahimta ta to dan haka dai ina fatan mutane su fahimci wannan mas'ala da kyau dan kada su ce mun ce annabawa babu wani ibtila'u jaza'i da yake zo musu a wani lokacin suna yin wani kuskure sai ya zamanto jaza'i ne Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da shi wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 199 an gane ko mas'ala ta 199 a shafi na 77 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa ya juzu dukhulu baina ya aka yi kalima ta baina ya halatta ta shiga ala ahadin fi qawlihi ta'ala akan kalima ta ahad an gani ko wanda yake daya a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa lam yufarriqu baina ahadin minhum inda Allah ce walladhina amanu billahi wa rusulihi waɗanda suka yi imani da manzanninsa wa lam yufarriqu busararrabe ba baina ahadin tsakanin ɗai minhum daga cikin su wa baina taqtadi ithnaini fasa'idan ita ko kalima ta baina tana nufin abu biyu fiye ko abin da yafi biyu an gane ko yuqalu ana cewa farraqtu ko faraqtu baina zaidin wa amrin na rarrabe tsakanin zaidu da amr wa bainal qaumi ko tsakankanin mutane saboda suna da yawa wala yuqarru faraqtu baina zaidin ba a cewa na rarrabe tsakanin zaidu saboda zaidu abu guda ne Kulna malam ya ce za mu ce sabaka hada su'al wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da amsa ta fi qaulihi ta'ala a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala awanun bayna zalika inda Allah ya ce la bikrun wala abin innaha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik al-baqara aya ta 68 fi akhir suratul baqara a karshen suratul baqara aidan kuma ta zo cikin karshen suratul baqara wajen la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi to kaga wanga shine ake kira a cikin ilimi al-ihala al-ihala shine kana magana kan wani abu sai ka ce mun taba magana kansa malamai suna yin wannan a cikin wato wa'azin su su ce mun taba tattauna kan wannan mas'ala a cikin wani darasi ko wani darasin mu da ya gabata na hadisi ko tafsiri ko muhadara ko khutba ko kuma ihala ta littafi mutum ya ce cikin littafin sa kaza yayi bayani kan mas'ala kaza ko kuma cikin safha ta kaza a cikin littafin sa ya magana kan abu kaza to malam da yayi ihala to wannan abu ne wanda ya halatta a musulunci ina fata ana fahimta ta domin mi domin qur'ani ma malaman istinbati sun nuna Allah subhanahu wataala ma yayi amfani da wannan uslubi duk da yake in mun ce an yi koyi da Allah ba muna nufin irin yadda Allah zai yi ba haka za mu yi domin iqtida'i da Allah ma'ana zatin Allah ya bambanta da namu amma abu ne mai kyau muna iya aikata shi saboda wato uslubi ne na ubangiji na aiki yadda aikin dan adam zai bambanta da aikin dan adam haka ne aikin Allah zai bambanta da aikin halittunsa ina fata ana fahimta ta ina ne ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma domin mas'ala tana buƙatar dalili kamar da mai ahlari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta bai aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki to kaga malamai da dama suna amfani da wannan wani sai ce to me dalilin amfani da wannan wannan kaga ma malam yayi amfani da wannan inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa alal ladhina hadu ga waɗanda suke Yahudawa in an ce hadu wasu ka ce daga sunan ɗaya daga cikin ƴaƴa Annabi Yaqub ne da ake ce ma Yahuda sai an ka ce Yahudu da Larabci kenan sai aka maida shi dalun aka cire dalun din domin sunansa Yahuda waɗansu kuma sun ka ce Yahudu ya samo asali daga at-tahawud shine jijjiga kai lokacin da suke karanta at-taura suna jijjiga kansu ko kuma Yahudu ya samo asali ne daga lokacin da Annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yace waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaika mu mun shiryu zuwa gare ka maganganu ne na malamai daban-daban amma dai malamai sun fi daukar cewa inna hudna ilaika mun shirya su saboda Allah ya kira su qul ya ayyuhal ladina hadu wasu kuma sun ce a babu matsala dukkan waɗannan ana iya hada su dama sun ce sun shirya kuma sun fito ne daga tsatson yahuda sannan kuma suna jijjiga kansu lokacin da za su karanta at-taura to ala ayyati hal sai Allah ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl ga waɗanda suke yahudawa mun haramta musu abinda muka baka labari min qablu can gabani kaga sai ya nuna cewa ashe bai kawo abin da ya ba su labari ba can gabani ya mayar da shi zuwa ga abin da ya ba shi labari can lokacin da ya gabata to shine wanda ya gabata a cikin suratul an'am wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون كاغ أبو أن أنك حرمت مسو كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما كل ذي ظفر دكا دبا ودتكي ما أبوتي أبا قوفتو بما لمسنا كان ظفر أنا نفن wato wanda kafafuwan shi a haɗe suke kinan ko da misali abin da yake kamar irin su agwagwa in mun ce agwagwa ko abin nan agwagwa ita ce wadda ko mu ce kuti wani wuri ana ce mata kuti wani ana ce mata agwagwa wanda yatsunta suna haɗe ba su rarraba ba ma'ana ko da akwai fata kinan haɗe suke shine abin da malamai suka ce kulladhi zufur ba mai kofato ba wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma kaga al-baqari wal ghanam su kuma da shanu kenan da kuma dabbobi kanana kamar su awaki da tumakai da kuma raguna an haramta musu shuhumahuma abin da yake kitsini nasu wanda yake kitsini wanda ana iya cire shi in ba wanda yake ya dan fare da nama ba shine Allah ce au makhtalata bi azm wanda yake cakude ko ya makale ga wato kashi kenan to don haka shi yasa zi zufur kin nan kaga inda zi zufur mai kofato ake nufi da ba za a kawo saniya ba da kuma waɗancan domin su suna da kofato wallahu ta'ala alam almuhimmu dai Allah ya ce min qablu a cikin suratul nahl gabani kuma sai yayi ihala da abin da yake cikin suratul an'am wanda maudu'i ne mai fadi kwarai da gaske a cikin bincike na ilimi sannan ya an ce al-ihala sai mun yi hattara cikin ilimin fiqhu akwai al-ihala shine kamar mutum yana bin wani bashi ya ce ya je wajen wancan ya mayar da bashin zuwa ga wanda yake biya ya ce to wani shi zai biyan ka tana yiwa yana biyan yana bin shi koko a'a baya bin shi amma wancan zai dokan mishi yala ayyata hal babi ne mai fadi a cikin ilimin fiqhu ɗaliban ilimi za su iya bincike kansa wallahu ta'ala a'lam to a takaice dai da an ka ce abin nan walam yufarriqu baina ahadin minhum malan yayi ihala to mu bai dace mu bar mutane ba saboda wani bai saurari wancan karatun ba idan muka bar shi haka kawai kaga abin ba zai wani ba zai fahimta ba sai mu ce abinda malamai suka ce anan shi kalima ta ahadin idan ta gabata da nafiyu tana iya komawa jam'i domin in ce la ahada ba wani mutum kinan kamar ya ɗauki ma'anar jama'a to da yace walam yufarriqu busu bambance ba ko rarrabe baina ahadin tsakanin ɗai to da su an ka ce busu bambance tsakanin ɗai ba kore wannan da an kai ta shafi ma'anar jam'i domin mi domin an kore su gaba ɗaya kenan ya zama to mi ya zama to jama'a mai yawa shi ma shi na bayan sa alqur'ani yace baina ahadin sai ce minhum daga cikinsu kenan sai ka gane kalima ta ahad in ta gabace jam'iyyar gabace wato in nafiyu korewa ta gabace ta tana iya ɗaukan ma'ana ta jam'i shi yasa an ka an ka ce baina domin mi domin ta ɗauki ma'ana ta jam'i ne an gane ko wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi mas'ala ce ta 200 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu menene fa'idat i'adatil kufri aka maimaita kalima ta kafirci fil ayati thaniya a cikin aya ta biyu bi qaulihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama sannan aya ta 166 cikin suratul nisa ba'da qawlihi bayan fadar Allah fa bima naqdihim mithaqahum saboda warware alƙawlin su da suka yi nan ma an kawo tasila ko za'ida litakid ma'ana domin an ce cikin qur'ani za'id ba a ce akwai wani abun da aka ƙara amma ana nufin karfafa ma'ana asalin shi fa bi naqdihim ne akwai harufan da ake yi ma wannan kadiba cikin sharhi na ibnu aqil na alfiyatu ibn malik zaka ga wannan bayani المهم فبما نقضهم سبود وروري ميثاقهم القولين سو سي زمانتو مفعول به نا مصدر دومين المصدر يعمل عمل فعله انا تشوا نقض الميثاق اتي نقضهم الميثاق سي زمانتو هم اضافه المصدر الى فاعله ني ميثاقهم مصين مفعول به شكنا المصدر saboda warware alkawalinsu da suke su Yahudawa wa kufrihim bi ayatillahi da kuma kafirce ma ayoyin Allah ayoyin Allah kauniya kuma da shar'iyya domin ayoyin Allah akwai waɗanda ake karantawa akwai ayoyin Allah kauniya kuma waɗanda muke gani halittar sama aya ce wadda take nuna akwai Allah misali to suna kafirce ma waɗansu ayoyin Allah na shari'a wani lokacin kuma hadda na rububiyya suna kafirce musu ba za mu ce duka ba domin Allah ya ce afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd an-nisa aya ta 155 an gane ko to can an ce fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah kuma sai aka sake dawo aka ce wa bi kufrihim kaga kalmar ba dole bane sai an maimaita ta qulna malan yace li annahu saboda qad takarrara al-kufru minhum domin kafirci ya maimaita gare su fa innahum kafaru bi Musa sun kafirce ma annabi Musa wa Isa da annabi Isa alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare su ko tsira da amincin Allah su tabbata a gare su thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasalam sannan sun kafirce ma annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa atafa ba'du kufrihim ala kuf ala ba'd sai Allah ya wato ataf yayi atafi ma'ana ya dada ko ya dora kafirci sashen kafircin su akan sashen kafircin su kenan da yace fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim kenan can sai zamanto kafircin su ne wanda ya gabata wa bi kufrihim da wani kafircin su sabo wanda ba wannan ba to wannan shine abin da shi malam ya kawo daga ciki amma malamai suna da waɗansu amsoshi waɗanda tana yiwa za su fi wannan Eh, in muka duba kamar mai jilalaini yana da uslubi da cikin eh, abin nan eh, cikin littafin sa jalalaini zaka ga yana kawo irin wannan yana nuna an kawo shi ne saboda ana son a yi atafin wata magana eh, akan shi misali in ka diba cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala eh, yake cewa eh, abin nan qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan bayan ya ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu sannan kuma sai ce qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan to wannan maimaitawa da an kai saboda ana son ayi atafin wata sabuwar magana akan ta ba tare da kamanta maganar da ake ciki ba kuma sai ayi atafin wata sabuwa akan ta zaka iske mai jalalin yana bayanin li ya'tifa alaihi ko ba haka ba to da haka wannan ɗaya daga cikin su kenan na biyu da inda yace wa bi kufrihim ba dole bane sai kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin yace wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima yana nufin ko dan ya ayi atafin wa qawlihim ala maryam buhtanan azima ko kuma a'a e, ya kawo wannan ku- kufrihim saboda ya kawo abu wanda yake am sannan kuma ya kawo khas uslubi ne na alqur'ani wani lokaci ya kawo am sannan ya kawo khas wani lokaci ya kawo khas sannan ya kawo am mun taɓa bayani kan wannan mas'ala da anka ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabka sai anka ce war ruhu da mala'ika jibrilu ai mala'ika jibrilu yana da mala- yana daga cikin mala'iku dan a nuna muhimmancin sa misali kuma a cikin suratul hajji sai anka kawo khas sannan anka kawo am يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كود أنكم كي إيماني irka'u in kuma za a haɗa ce ya ayyuhal ladina amanu irka'u ba a cewa ya ayyuhal ladina amanu irka'u wannan kuskure na idan haɗawa za a yi za a wuce ne kai tsaye a bar nunun da alif da wawun da alif aje zuwa ga nunun da ra'un ya ayyuhal ladina amanu irka'u ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada sai an ka ce wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku to kaga ruku'i da sujada ai suna daga cikin bauta ma Allah subhanahu wataala amma saboda nuna muhimmancin su waɗansu malamai suka ce saboda shi ruku'i nan sallah ake nufi saboda ba a yin sallah babu ruku'i wasu judu ku yi sujada ita ko sujada ana iya yin ta cikin sallah kuma lokaci ana iya yin sujada ma wajen sallah ina fata an fahimce ni shi yasa ya fara da abin da bai yiwuwa sai dai cikin sallah za a yi shi sannan ya zo zuwa ga abin da ko ba cikin sallah ba za a yi shi sujada ana iya yin sujudu shukur ko da ba cikin sallah ba ina fata ana fahimta ta hikamul ataf me yasa ake yin atafi cikin alqur'ani bincike ne mai yawa Bi- al- atfu bil waw ma'anihi cikin alqur'ani ma'anonin sa al atafu bi ghairi al waw ko wani harafi ka dauka kai bincike ko a cikin alqur'ani ko a sashen alqur'ani bincike ne mai yawa to sai ce wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku bauta ma ubangiji dukkan ruku'i da sujada bautar ubangiji ce sannan waf'alul khairi ku aikata alkhairi dukkan aikata alkhairi yana iya zaman towa shi ma ibada ne in mun dauki wata fassara da wadansu malamai suka dauka wasu sun ce waf'alul khair shine ku aikata alkhairi ku taimaka ma bayan Allah wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangiji ku sai zaman to nan ibada na ana nufin abin da ya shafi ubangiji alkhairi kuma abin da ya shafi bayan bayan Allah subhanahu wataala wadansu suka ce a'a u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku waf'alul khair ku aikata alkhairi don a nuna maka yi ita alkhairi dukkan ibada ita ce alkhairi dukkan alkhairi shine ibada ma'ana ibada taimaka ma mutane Allah ne ya umarni da shi ibada ce aikata alkhairi ko wani iri ne ko sallah ce kai ka aikata alkhairi ko taimaka ma bayan Allah kai ka aikata alkhairi sai ya zamanto ma'anonin su duka guda suke sai dai an an hankalta ma ma'anar kowane shi yasa an ka kawo am da am almuhimmu dai sai zamanto wa bi kufrihim nan tana yiwa an kawo am sannan an ka kawo khas kinan da a nuna muhimmancin shi wancan khas din ina fatan ana fahimta ta da haka dai yana daga cikin dalilan da ya sa kilan eh, aka maimaita wallahu alam domin irin waɗannan abubuwa tun da ba nasi ne karara ba mutum ba zai iya cewa ɗari bisa ɗari ba haka nan ne hujja take sai dai ka yi ƙoƙarin istinbati gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka na fahimta wallahu ta'ala a'lam da haka dai wa bi kufrihim dan ma ya ce wa qaulihim ala maryama kaga da zancin kafircin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne ai sai da suka ka- suka yi wannan banna ga Maryam sannan na kuma suka kafirci ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da yake alwawu la tufidu tartib ita wawan ba ta nufin tartibi ba abin da yazo gaban gaba wani lokaci shine baya abin da yazo baya wani lokaci shine gaba ita wawun la tufidu tartib an gane ko kenan yanzu misali inda Allah subhanahu wata'ala eh, eh, yake cewa eh, misali ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in yake Maryam eh, ki yi da'a ga ubangijinki wasjudi ki sujada warka'i kuma ki ruku'i to kaga in cikin sallah za a yi dole sai an fara da ruku'i sannan a tai zuwa ga sujada bai yiwa a ce an yi sujada sannan a yi ruku'i duk da yake wasu malamai sun ce a wasjudi ki sujada warka'i ma arraki'in ki ruku'i tare da masurki ma'ana ki sallar jam'i kuma waccan sallah tana fila kina iya ta ke kadai maganganu ne na malamai wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta ɗari biyu da ɗaya a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce al yahudu su yahudawa kanu kafirina sun kasance kafirai bi isa ibn maryam da isa dan maryam alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yusammunahu suna kiransa as-sahira wato mai sihiri ibn sahirati kiran dan mai sihiri mace kenan ibn sahira subhanallah ibn sahira dan mai sihiri an gane ko wal fa'ila dan mai aikatawa wal iyadu billah ibn al fa'ila dan mai aikatawa nan al fa'il asalin al fa'il shine mai aikatawa amma kuma wani lokaci na al fa'il galibi mace idan larabawa sun ce ibn al fa'il wani lokacin suna nufin mazinaci ma'ana kinan mazinaci dan mazinaciya wal iyadu billah idan annabawa an sifanta su da wannan tuwa zai tsira ga, mutane Allah kai mana tsari suna nufin Isa dan zina ne saboda ya zo ba da ba, da mahaifi ba wanda mun taba faɗa a'a dan Allah ya nuna hikimarsa ne yayi ya samar da dan adam ta kowace fuska wanda yake so ya samar da annabi Adamu ba mahaifi ba mahaifiya ya samar da Hawwa'u da mahaifi babu mahaifiya domin daga hakarkarin shi ne aka ɗiba aka halicce ta sannan ya samar da annabi isa ta fuskar mahaifiya babu mahaifi sauran mutane kuma ta fuskar mahaifi da mahaifiya don ya nuna maka ta kowace fuska yake so yana iya samar da ɗan adam malam ya ce to fa kaifa uqirru annahu rasulullah ya akai kuma qur'ani ya tabbatar da su cewa shi annabi isa annabin allah ne bi qaulihi inda ya faɗa wa qaulihim da faɗarsu inna qatalna al-masiha isa ibn maryam mu da suka ce mun kashe Isa dan Maryam rasulullahi annabin Allah a suratul nisa aya ta 157 an gane ko yahudawa sun faɗi wannan sannan su kuma in kiristoci ne ai su busiyar da Yesu almasihu dan manzon Allah bane su suna ɗauka shi ma Allah ne gaba ɗaya ko dan Allah to kaga dan rasulullah duk da yake suna wani lokaci su ce manzo ne wani lokaci kuma su ce Allah ne abin akwai soki burutsu cikin al'amuran Ƙulna za mu ce ƙaluhu su sun faɗi wannan ala tariqil istihza akan salo na izgili kama qala fir'aun kama yadda fir'aun yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun a cikin suratu wato ash-shu'ara yadda Allah ya fada labari fir'aun yace ma annabi Musa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle manzon ku wanda aka turo muku wannan manzo ne wanda yake mahaukaci kaga ya kira shi manzo amma ba dan saboda ya dauke shi manzo ba a matsayin mahaukaci ya dauke shi to kaga wannan akwai matsala kwarai da gaske a nan waɗansu malamai duk da yake wannan mas'ala akwai ta a cikin suratul hijr wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun kaga kafirai sun kace ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai wanda an ka saukar maka da adh-dhikru qur'ani kaga kamar sun yarda da an sauka musu da alkur'ani karshe sai suka yi banna suka ce innaka lamajnun kai mahaukaci ne wal iyadu billah kaga idan an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mahaukaci to ina ga wani malami mai wa'azi don an ce ma mahaukaci kaga ba abin mamaki bane to Allah ya kyauta wannan hanya ce ta da'awa kenan to wannan kenan to wannan ita ce amsar da malam ya bayar cewa sun faɗi wannan akan izgiri waɗansu daga cikin malaman tafsiri ba su tafi akan wannan ra'ayi ba sun tafi cewa a'a duk da yake malam bai kawo shi ba kuma ba mun kawo shi bane idan mun fi malam ilimi a'a fa'ida ce muke karawa dan saboda ƴan uwa su ƙara amfanuwa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa wannan rasulullahi ba maganar yahudawa ba ce i'tiradi ne Allah ne ya kawo shi wa qaulihim inna qatalna al-masiha suna cewa mun kashe Isa ibna maryam dan maryam tunda bai da mahaifi qur'ani bai taba cewa dan wani ba tunda bai da mahaifi sannan kuma ya bani isra'ila duka qur'ani ke kawo bai ce ya qaumi ba sun kace saboda bai da mahaifi cikin suna yake cewa ya bani isra'ila don ijazi na alqur'ani to da sun kace rasulullah sun kace e itiradi ne maganar Allah ce Allah ce sun ce sun kashe isa dan maryam manzon mu kenan manzona ni Allah to don haka kenan sai zamanto e itiradi ne don haka ga mas'ala sai zamanto bata ma samu asali ba da cewa wato rasulallahi in ba maganar su bace sannan kuma nan wannan yana nuna maka Yahudawa sharrin su idan ya zamanto annabi Isa yana daga cikin bani Isra'ila kuma Yahuda suka yi kokarin kashe shi sannan kuma sun kashe annabawa da dama duk da shi su kashe shi ba tunda Allah ya ce wa maqataluhu yaqina Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq a cikin suratul baqara wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin ba tare da alif wallam ba a cikin suratul ali imran na farko wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin nabiyyu a cikin suratul ali imran wajen mai hadda al-qur'ani ba tare da wani haƙƙi ba to kaga idan sun kashe annabawa waɗanda annabawan nan jinsin su ne yahudawa ne sannan kuma da yaren su suke magana sannan mutanen su ne sannan kuma ba mutane ga magarin mutane ba annabawa ne sannan Allah ya faɗa wani lokaci ma wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas suna kashe waɗanda ke umurta da ai adalci daga cikin mutane wasu sun kace nan annabawa ake nufi kenan sai alwawu ya zamanto wawu tanzilu sifat manzil zawat domin Allah ya ce a cikin suratul ali imran innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin kaga suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba duk da yake babu wani haƙƙi wanda zai sa a kashe annabi don a nuna munin aikin da sun ka aikata ne sai aka ce kuma wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas wadanda suka ce alladhina ya'muruna bil qist minan nas su ne annabawa amma nan an hankalta ma sifar suci ta abin da suke umarni da shi can kuma an hankalta ma annabawa ne wasu suka ce a'a wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas duk mutumin da yake umarni da ai adalci ko ba yahudi ne ko ba ba yahudi bane ko mumini ne ko ba mumini bane za su kashe shi kuma yaqtuluna Allah ce suna aikatawa shi yasa za ku ga shugaban kasar su kasar Isra'ila wanda yake kira da ayi adalci wato Isaac Rabin halbe shi aka yi yaro ya halbe shi yadda ba za a yi shari'a ba ko ana tunanin sun sun yi haɗin kai ne saboda su saboda zancen a ce a yi adalci ba su yarda da shi ba kuma su zancen a ce da su da mutane duka ɗaya ne ba su yarda da shi ba shi yasa lokacin da shugaban kasar faransa sarkozy wanda mahaifiyar shi ma ba yahuda ce da ya je a can yi kira zuwa ga cewa su rage ma kansu wannan kashe-kashe da suke yi domin ba za su samu zaman lafiya ba bayan ya daga ya ɗauki jirgi ya koma faransa ina ganin jirginsa ya daga da yake shugaban wata ƙasa ne ba za su iya kashe shi ba misali ko kuma ɗan uwansu ne ba za su iya taɓa shi ba wani sojin isra'ila da ya ji bakin ciki sai ɗauki bindiga ya halbe kansa saboda su ganin suka yi sun fi karfin a gaya musu gaskiya kuma sun fi karfin a ce su da su da mutane ɗaya ne ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani jin tsoron Allah kuma da aikata aiki na gari Allah kai mu tsari to almuhimmu dai suna kashe mutanen da suke umarni da adalci don haka ba mutane ne na gari ba idan sun yi ma annabawa haka to ina mamakin da an ce sun kashe ba falastini ko balarabi ko wani mutum a duniya ba wani mutum wanda suke jin tsoron su kashe a duniya duk mai son a yi adalci shugaban kasar america kennedy kashe shi suka yi da suka gano aka gano bai hudi ne sannan kuma ba ruwansu ba su damu ba suna kashe kowa ne matukar ya saba masarransu Allah kai mana tsari kuma ba yau ne aka fara kisan annaba ba balle dan an ce an kashe wani mutum mai taimaka ma addini wani shugaba ko wani malami ko wani mai kuɗi wannan ba wani abin bane dan an ce an kashe shi hanya ce ta annabawa abinda dai muke fata Allah ya karzita mu da mutuwa akan imani shine abinda muke fata in mun samu shahada mun gode ma Allah subhanahu wataala domin ba kowa yake samun ta ba mas'ala ta gaba mas'ala ta ɗari biyu idan ita mutuwar ba za a iya kauce mata ba dole sai an mutu ƙara ma kai fatan ka mutu akan shahada kuma akan imani sha'ir ya ce wa mallam ya mutu bis saifi mata bi ghairihi ta'addadat al asbabu wal maut wahid wani sha'ir ya ce fa in falau ishta alfan thumma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al qabr ko da ka shekara dubu an ka ƙara maka wasu dubu dubu biyu wata rana dai cikin kabarin zaka kuma sha'ir ya ce duk wanda bai mutu da takobi ba ta fuskar takobi ko ta hanyar takobi zai mutu ko ba da takobin ba ya mutu bisa garin mutuwa amma to bisa gado kwance hanyoyin da ake mutuwa su ne suka bambanta amma ita mutuwar da yin ta za a yi ko an ki ko an so da sauran abin da masu hikimomi suka faɗa. aya ta ɗari biyu mas'ala ta gaba mas'ala ce ta ɗari biyu da biyu a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa wasafahum bishakki ya an kai Allah ya sifanta su da shakka bi qaulihi da yace wa innal ladina ikhtalafu fihi waɗanda suka yi sabani wajen kisan annabi Isa shi yasa ce fihi ai fi sha'anihi au ko fi qatlihi la fi shakkin minhu suna cikin shakka daga al'amarin suratul nisa'i aya ta 157 thumma wasafahum bi-dhanni sannan ya sifanta su da adh-dhannu zato bi qaulihi ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi illa ittiba' adh-dhann sai bin zato an gane ko wato wani lokacin kalima ta ilimi sai ta zo da ma'ana ta zato a cikin alkur'ani fa in alimtumuhunna mu'minatin da inda Allah ce ya ayu abin nan ya ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin مهاجر إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إذا مؤمنين سن كذو مكما تا مؤمنين مهاجرات سنة ما سهجرة فامتحنوهن سيكو جربيسو to kaga fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun gane nan ba in kun sani bane in kuna zato domin sanin abin da hakikanin zuciyar su sai Allah kalima ta ilimi tana zuwa da ma'ana ta zato kalima ta zato kuma tana zakkuwa da ma'ana ta ilimi an gane ko ta koko yaqini domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in sace alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sallah tana da nauyi sai ga masu jin tsoron Allah an gane ko sai Allah ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah a'a ba zato ba sun yi imani domin da zato na suka aida ba za su yi sallah ba to da haka ɗalibi ilimi da kyau fahimci wannan mas'ala da kyau kalmomi da ma'anar da suke ɗauka wani lokaci wani malami ya littafi al-addat kalmomin da ke ɗaukar ma'anoni kishiyoyin juna a cikin larabci ka nemi wannan littafi dan saboda ka ga waɗannan kalmomin to malahum bihi min ilmin illa ittiba adh ba komai suke bi ba sai zato shi yasa malamai suke sabani a karkashin wannan aya shin illa nan istithna'i munqati'i ne ko ko kuma muttasili ne in mun ce ilmin ana nufin ilimi wanda an na zato wanda ba wancan na tabbas ba to illa ittiba adh sai zamanto ba komi ba komi suke bi ba sai zato kenan sai zamanto jinsi ne na zato guda biyu sai zamanto muttasil ne in mun ce kuma ilmi na hakika ake nufi to illa ittiba adh sai zamanto istithna'i ne munqati'i yankakke domin in abu jinsin sani sai a ce an togi in ba jinsin sani sai a ce ba a togi ba yanzu in ce ja nasu illa muhammadan mutane sun zo in ba muhammad ba kenan kaga nan muhammadu cikin mutane yake amma in ce ja nasu illa himaran mutane sun zo banda jaki to kaga mun qata ini domin jaki ba jinsin mutane bane ina fata an fahimce ni bincike kan istithna'i a cikin lugha da usulul fiqh da hadisai da alqur'ani bincike ne mai yawa ma'anoninsa da kuma irin fa'idar da ake dauka ta fuskar aqida da shari'a da hukumce-hukumce wallahu ta'ala a'lam malam ya ce wa shakku abinda ake kira shakka tasawi tarafaini an gane ko abu wato sassa guda biyu su zamanto daidai ma'ana kashi hamsin cikin ɗari ba ka da tabbas to tunda ba ka da tabbas sai zamanto da shakka da ilimi sun zamanto tsaka-tsakiya wa zannu shi ko an ka ce zato rujihanu ahadihima ɗaya daga cikin rinjaya kenan yanzu misali in an ka ce zaton zan samu kashi sittin ne cikin ɗari to ya koma azzannu amma idan ya zamanto kashi hamsin ina sa tsammanin zan samu kashi hamsin ina sa tsammanin ba zan samu ba su ake kira shi ake kira ashakku fa kaifa malam yace to ya za a yi yakunu na za su kasance shakina an gane ko masu shakka kuma dhannina kuma masu zato jam'i ne na ashakku da adhan wa kaifa istasna adh-dhanna min al-ilm kuma ya ankai Allah ya toge zato daga cikin ilimi وليس الظن فرضا من افراد العلم الحالي zato bai daga cikin wato rassa na abin nan bai daga cikin jinsi na na ilimi bal huwa qasimuhu bal ma yana daga cikin kishiyoyin sa yan ce qasimuna ana nufin kishiyar abu an gane ko ma'ana wanda kowanne daga cikin su ya kama nashi bangare qulna zamu ce ista'mala adh-dhannu na Allah ya amfani da adh-dhannu bi ma'ana shak bi ma'ana tashakku an gane ko kenan sai zamanto nan da yace illa ittiba adh-dhannan illa ittiba ash-shakk yake nufi majazan matsayin majazi yake ko ko uslubun min asalibil lughati al-arabiyya domin wasu malamai sun ce ba a cewa majazi lima bainahuma min al-mushabaha domin an yi amfani da wannan saboda abin da ke tsakankanin su na kamancece da yafin tifa'il jazmi ta fuskar babu yankewa 100 bisa 100 domin in ka so 60 ne misali kake zaton zaka samu abu ko kuma kaso hamsin ne kake zaton za ka same shi dukkan su wancan ya tsere ma wancan da maki goma amma dukkan su sun yi tarayya wajen baka da tabbaci shine abin da malamin yake son ya ce yake son ya ce wa amma istithna'u dhanni min al-ilm abin da yasa an ka toge shi ko zato cikin ilimi fa huwa istithna'un min ghairi jinsin ba daga jinsin sa bane kenan shi ne ake kira al-munqati kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa la yasma'una fiha lagwan illa salama yan aljanna ba su jin lagawan wata magana ya sarsar magana an gane ko illa salama sai kuma sallama to kaga sallama ai ba ta daga cikin abin da ayya sassan magana kin sai zama to istitna'i ne munqati a cikin suratul maryam wannan aya take aya ta 62 an gane ko a cikin suratul abin nan waqi'a ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama mai har da alqur'ani a cikin abin nan aljanna la yasma'una fiha lagwan lagwan ba sa jin lagwan wato ya sassan magana ko kuma lagwan sun ka ce ya sassan magana da kuma aikin da bai da kyau illa salaman illa qilan salaman salama sai salaman su sai malamai suka ce nan wala ta'thiman ba sa jin zunubi to ai shi zunubi ba a jin shi kenan ba sa jin zunubi ba sa jin magana wadda ba ta da kyau kuma wala yaf'aluna ta'thiman ba sa aikata ta'thiman mummunan aiki in an ce ba sa aikatawa domin in ɗaya ya aikata ai zai iya shafar wani shi yasa an ce abin nan sai zaman tunan atufin da aka yi dole wani lokacin larabci sai ka hankalta ma ko da an kawo fi'ili sai an hankalta ma wato abin da za a yi atufin sa akan sa kaga yanzu in ni ce sharibtul ma'a wa ta'ama misali sharibtul ma'a na sha ruwa wa ta'ama da abinci ai an sa abinci ba a iya shi to shi abinci sai mu kaddara mai fi'ilin da ya dace da shi kenan sharibtul ma'a wa akaltu ta'ama wanda mas'ala ce mai yawa kadiba cikin alfiya zaka gane su wajen yanda yake cewa wajajjajin alhawajiba wal uyuna da sauran abin da ya kama da haka mas'ala ce mai tsawo na dan bada misali saboda yan uwa mu amfana gaba daya to malam yake cewa waqila waɗansu malamai suka ce li'anna al-murad bi shakki abinda ake nufi da shakka huna ma yashmalu dhann an gane ko abinda ya shafi zato واستثناء الظن من العلم في الآية منقطع وسن كتي منقطع ني فإلا فيها بمعنى لكن كنا إتا إلا بمعنى لكن كما في قوله تعالى غاش ما يكاوشي كما يد الله يكي تيوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما باسا جل لغوا ياسسر مغانا ولا تأثيما كو زنوبي معنى كنا باسا أيكة زنوبي كما يد نفعل إلا قيلا سلاما سلاما سيري كتي سلاما سلاما آية 25 زوا آية 26 أتشن سورة الواقعة wama ashbahahu da abin da ya kama da wannan injimalan kiran kaga bincike ne mai yawa kaga wato atafi irin wannan yadda ya zo cikin alkur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka inganta da kuma fa'idar haka a cikin aqida da kuma cikin shari'a shi yasa wani mutum ya rubuta doctora a cikin wato wawan yadda take tasiri cikin aqida da hukumce hukumce da ma'anoni wallahu ta'ala alam harafin wawan shi kadai مسألة متقبة مسألة تتريبيو دا أكو أتكين أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي كيف يكون للناس على الله حجة يا ذا يأتي متانسونا دا تحجة ga Ubangiji domin Allah ba ana cewa sama Allah ba kuskure ne a ce sama Allah domin babu abin da ke saman Ubangiji kamar da cikin hadisi na Abu Huraira cikin Sahih Muslim wa anta zahiru falaysa fawqaka shay ina fata an fahimce ni kenan dai gun Allah za a cewa ko wurin Allah ba sama Allah ba la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta a ce wani abu yana sama Allah ba ko da abu ne wanda yake zati ne ko kuma a ce kawai ta fuskar wahami na ta fuskar hankali na an ka dora wani abu sama Allah bai halatta ba malam yace wa hum mahjujuna su ko an kafa musu hujja bima nasabahu lahum min al-adillati al na abinda Allah ya kafa musu na dalilai na hankali an gane ko al-musilati ila ma'rifatihi waɗanda za su kai akai ga sanin Allah hatta qala Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kan mutane su manto suna da hujja bayan manzani a wajen Allah subhanahu wataala qulna za mu ci ar-rusulu manzanni da su da annabawa ma da mutane na gari kenan duk da kenan ana magana annabawa ne manzanni kenan wal kutubu da littattafai munabbihatun suna fadakarwa ne min al gaflati da garabkana an gane ko wa ba'isatun ala nazri kuma suna sawar dan adam yayi tunani daga ba'asa ne motsarwa ko abin nan sanya ala nazri fil adillati fi adillati al aqli mutun yayi tunani akan dalilai na hankali an gane ko wa mufassilatan an gane ko li mujmali duniya wa ahwaliha kuma suna rarrabe ma mutum dalilai na abin da an ka kumshi na duniya domin halittar sama da kasai da kaza da kaza da yawan abin da ke cikin duniya ba mu san shi ba in ba da alkur'ani ya zo ya mana bayanin sa ba kuma ya motsar da hankalinmu mu je mu bincike mu ga hikimomin Allah a ciki an gane ko wa ahwalit taklif an gane ko kuma sun zo ne su littattafai da manzanni su yi bayani su fayyace hukumce-hukumce na abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mabayinsa a taklif kenan allati la yastaqillu al-aqlu bi ma'rifatiha wanda hankali shi kadai ba zai isa gane duk waɗannan abubuwa ba an gane ko fa kana irsaluhum kenan turo wa manzanni izahatan lil illa in an ce izaha shine nisantarwa in an ce azaha shay'a bi ma'ana abadahu nisantar da illa wadda za ta sa wasu kafa hujja kenan shi yasa aka turo manzanni wa tatmiman kuma cikawa ne li ilzamil hujja dan a cika hujja a kansu li Allah ya qulu dan kasu ce kenan a cikin suratul taha Allah yake cewa za su ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza za su ce Allah me yasa baka turo ni manzo ba aya ta 134 fayuqiduna kenan laula arsalta ilayna rasulan Allah da dai ka turo mana manzo nan laula tahdidiyya ce ta motsarwa ce ba wai waccan laula ce ba ta wadda take nuna harful imtina limtina ko harful imtina lil wujud ba ita bace ina da kyau dalibin ilimi ya san kowane harafi ma'ana nawa yake dauka kowace kalima ma'ana nawa take dauka kuma wacce ce ake nufi anan kafin ka fassara alqur'ani ko sunna malamai suna bayanin wannan masu tafsiri da kuma malaman da ke sharha kan hadisai fayuqiduna sai ya mu wato in ka turo su wannan wannan adamin sai ya falkar da mu min sinatil ghafla nan ba sana bane sina ake nufi sina an gaje ko bacci in an ce sana shine shekara in an ce sina shine gangadi ko bacci Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sina ana nufin wato asalin sa gangadi an gane ko amma wasu sai su yi amfani da shi wajen bacci asalin kalmar gangadi take nufi ko an gaji min sinatil ghafla ya fitar da mu daga ko ya falkar da mu daga an gaje ko mu ce bacci na alghafla kenan an gajen nan na gangadin nan na alghafla rabkana wa yunabbihuna ya fadakar da mu lima wajaba lintibahu lahu abin da zan wajibi mu yi aiki da shi to kaga wannan yana nuna cewa ashe zuwan manzanni da waɗannan dalilan da aka kafa musu a hankalce waɗanda ke nuna akwai Allah to sai aka turo manzanni suka ƙara tabbatar da cewa Allah shi ya halicci komai su ƙara tabbatar da kenan cewa wannan abin da ke cikin hankalinsu tabbatacce na kuma su Allah a nuna musu yadda ake bauta ma Allah domin da ba a turo manzo ba da ba a san yadda ake bauta ma Allah ba ina fatan ana fahimta ta to wannan kenan to wannan shine abin da malam ya kawo kuma hujjar dama Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayoyi da dama kan da sun kafa wannan hujja din ko a cikin suratul al-qasas Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ina fata an fahimta da wannan aya cikin suratul taha nan walaula an tusibahum musibatun bima a cikin suratul qasas walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin a cikin suratul taha fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza an gane ko ala ayyati hal dai za su kafa wannan hujja inda ba a turo manzanni ba kaga wannan yake nuna hankali ba zai isa ba sabanin yanzu abin da muke gani madrasal aqliya yanzu muka ji ba mu'tazila sun ba hankali matsayi mai tsawo har suna gabatar da shi akan fassarar nasoshi na alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yanzu almadrasatul aqliya zaka ga yanzu waɗanda suka yi suke fassara alqur'ani da hadisi ta fuskar hankalin su ba tare da fahimtar magabata ta farko ba kuma ba tare da ɗauko nasoshi na alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su hada su ba suna da irin wannan fahimta har suna ganin alqur'ani akwai kuskure cikin sa ko musamman yan bokon da su su ɗaukar tarjama su fassara nassoshi da ita ba tare da sun koma malamai ba ko alkur'ani ko hadisai ko waɗanda suke sun yi boko ma basu karanta addinin kwata-kwata ba suna ɗauke da irin wannan tunani sannan kuma da ganin cewa mu'tazila suna da wata aqida a cikin usulul fiqh da sauran fahimtar shari'a cewa da abu mai kyau ana gane shi mai kyau ne ko bai da kyau alqubhu wal husnu koko at-taqbih wa tahsin aqliyani suna ɗauka su abu ne wanda hankali yana iya gano su a kowane lokaci wannan ba gaskiya bane mas'aloli a usulul fiqh zaka iya bincike kan wannan mas'ala da kuma ayoyin da sun kai ma irin waɗannan fassarori na hankali da kuma zamanin mu wannan madaris da suke yawan faɗaɗa musamman irin a ƙasar Misra zaka iya akwai irin masu irin waɗannan fassarori al-madrasatul aqliya ɗaya daga cikin mutanen ƙasar Burkina Faso da ake kira Kindo ya rubuta masters a ƙasar Sudan akan al-madrasatul aqliya wa atharuha fi tafsir da dai sauran bincike da al-aqlaniyun mazhabobi ne waɗanda ɗaliban ilimi suna iya bincike akan su wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 204 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kai qala ya aka Allah ya ce anzalahu bi ilmihi Allah ya sabkar da alqur'ani da ilminsa walam yaqul anzalahu bi qudratihi bai ya sabkar da shi da karfinsa ko ikonsa aw bi ilmihi wa qudratihi yasa bai hada ba ko ko bai hada guda biyu ba yace da iliminsa da kuma karfinsa ma anna Allah ta'ala tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala la yaf'alu illa an ilmin wa qudra Allah baya aikata wani abu sai tare da ilimi tare da iko kuma ina fata an fahimce ni kulna za mu ce ma'anahu ma'anarsa anzalahu Allah ya saukar da shi mutalabbisan yana mai cuɗanya bi ilmihi da iliminsa ai aliman bihi Allah ya san da shi alqur'anin aw ko mu ce fihi ilmuhu a cikin alqur'ani akwai ilimin Allah aw ma'lumuhu ko ko abinda Allah ya sashin abinda Allah ya sani an gane ko aw ko ma'lamuhu min ash-shara'i wal ahkam ko ko abubuwa na sani shine ma'lam an gane ko ma'lam shine wato yana izmantowa masdar almimi ana nufin masdar ilimi kenan ko kuma wani lokaci a ce ma'alam ana nufin wurin sani ko ko ma'alam lokacin sani to amma nan ya amfani da shi a matsayin sani ba muallim ne ake cewa ba ma'lamuhu min ash-shara'i wal ahkam shi alqur'ani shine wato ko mu ce alamomi ko kuma mu ce a'a sani na shari'o'i da hukumce hukumce wadanda Allah yake son a sani waqila waɗansu malamai suka ce inji malan ma'anahu abinda an ma'anarsa anzalahu alayka bi ilmin minhu Allah ya sabkar da alqur'ani tare da sani cikakken sani daga gare shi annaka aula bi inzalihi kai kai fi cancantar a sabkan maka da alqur'ani alayka a saukan maka da shi min sa'ir khalqihi daga wajen wani wanda ba shi ba kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ko risalate a cikin wata qira'a to dan haka dai kenan nan bi ilmihi ana iya masa fassara daban-daban kuma dama ya ce Allah ya abu da ilimi dama ai sai da iko domin in babu iko ba za a aikata abu ba kuma in Allah ya abu sai tare da hikima Allah bayyan abu babu hikima da dai sauransu sai zamanto akwai at-talazum dukkan waɗannan sunayen ana iya haɗa su a cikin sunayen Allah saboda rahama ne kuma Allah ya sabka mu da shi don yana tausayin mu saboda Allah yana da cikakken iko ya sabkar da shi duk sunan Allah da ka ɗauka kana iya wato ka danganta shi da wagga mas'ala din duka sunayen Allah suna da alaka shi yasa zaka dauki abinda malaman usulul fiqh suke kira wato da usulul tafsir dilalat anwa'ud dilala ad-dalala da ad-dilala ad-dulala duka ma'anar su daya dilalatu tadammun da dilalatul mutabaqa da dilalatul istilzam wannan idan ka fahimce su zaka zo kai tafsiri ko wace aya ka dauka zaka iya bada wasu ma'anoni waɗanda ka fahimce su ta waɗannan addilala wanda Sheikh abin nan Nasir Sa'di mai tafsirul kalimur rahman a cikin suratu Ghafir farko farkonta a kisa Annabi Musa ya kawo wannan bayanin daga farkon sura zuwa kisa Annabi Musa kafin ya fara tattauna da Fir'auna ya kawo wannan mas'ala Sheikh Ibn Uthaymeen ma ina ganin ya taba ishara zuwa ga wannan cewa duk wanda bai fahimci littafin sa na usulul fiqh wanda bai fahimci wannan dilala ba karatun sa zai zamanto yana da abin nan gajarta domin sanin dilala zai taimaka maka ka sabi ma'anonin da kun bu saba ma alqur'ani ba da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fahimta ta magabatan farko kuma ka bada dalilai ingantattu babu lokacin da zamu bada shi sai in Allah ya bamu iko mun yi karatu wata rana koko akan sunayen Allah zamu bada misali akan wannan ko da yake tana yawa wani ya ce to ai an yi nisa ba abin an bar shi cikin duhu to bari mu bada misali yanzu misali idan muka zo dilalatul mutabaka shine lafazi ma'anar da yake dauka kaga yanzu misali in muka samu sunan Allah mun ka dauki al-alimu abinda zai bamu dilalatul mutabaqa Allah mai sani ne yana da sani an gane ko to idan muka ce al'alimu Allah mai sani ne to yanzu muna buƙatar dilala ta mi dilala ta wato al abin nan al istilzam sai mu ce to Allah rayayye na domin bi domin ba a sifanta wanda ya mutu da ilimi alhayyu kenan ina fata an fahimce ni to idan muka muka dauki wannan koko mu ce arrazzaqu Allah mai arzitawa dan mutun ya gane to arrazzaqu yana nuna Allah mai arzitawa kuma yana nuna Allah yana da rai domin da bai da rai da ba zai rai ba zai arzitawa ba kaga alhayyu arrazzaqu bi dilalatil istilzam ya nuna sunan alhayyu to sai bi dilalatil tadammun dilalatul tadammun da anka ce Allah shine arrazzaqu mai arzitawa to yana kumshe da waɗansu ma'anoni ma'ana kenan Allah shi ke halittar duk sababin arzikin da ka gani duk sababin arziki ashe Allah ne ke halitta shi to waɗannan su ne idan ka ɗauki kowace aya kowace kalma zaka iya fahimtar wannan ko a cikin alkur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta ɗari biyu da biyar fa in qila idan anka ce kalamullahi maganar Allah qadimatun qadima ce malam mai ta'aliki akan littafi yace lamzun qadima hadha tahtaju ila dalili tana buƙatar dalili a ce Allah qadim ne an gane ko walaysa ma'ana hadha anna alquran makhluq kuma malam ba yana nufin ba alqur'ani an halicce shi ne ba wannan aqida bace irin aqida ta mu'tazila an gane ko wal waridu sultanuhu alqadim abinda yazo sultanin Allah mulkin sa kenan qadim ne kenan ba sai an sanya ma Allah suna da wannan ba shine abinda ya tabbata an gane ko to qa'imatun bi zatihi magana Allah sifa ce tabbatatta ta tana tare da ubangiji ma'ana kenan tun farko Allah ba kurma bane daga baya ya samu baki shine qa'imatun bi zatihi dama tare da zatin ubangiji take wa Isa alaihi salatu wassalam shi ko Isa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi makhluqun halitta ne wa hadithun kuma halitta shi aka yi faruwa yayi fa kaifa sahha itlaqul kalimati alaihi ya an kai ya inganta a kuma doki kalma a sanya mishi fi qaulihi ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala abin nan innamal is innamal innamal masihu isa ibn maryam rasulullah isa dan maryam ba komai bane annabin Allah ne wa kalimatu kuma kalima Allah ce a cikin suratul nisa aya ta 171 malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da kalima ta Allah tunda ba abin ga anna wujudahu fi batni ummihi kana bi kalimati Allah ta'ala an samar da shi ta fuskar kalimar Allah ne wa huwa ita ce kalimar nan kun fa yakunu kenan min ghairi wasitati abin ba tare da uba ba bi khilafi ghairihi min al-bashar safanin wani wanda ba Isa ba daga cikin mutane siwa Adam banda Adam wa qila wasu malamai suka ce al-muradu bil kalima abinda ake nufi da kalima hujja shi Isa hujja ce ta Allah ma'ana hujja ce ta Allah ma'ana zai zama to zai kafa hujja ta Allah a bisa doron kasa ko hujja ce ta ubangiji na iya halittar abin da ya ga dama da sauransu dai abin da ya ga dama ko da ba tare da mahaifi ba wannan shine to kuma sai mun fahimci wani abu anan shine da ake cewa kalimatuhu kalima ce ta Allah kenan nan idafa abu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban dan an ce kalima ta Allah ba kalima ta zatin ubangiji ba a'a kalima wadda ta fito daga wajen Allah domin kamar inda anka ce wa ruhun minhu shi isa ruhi ne minhu to ya an ce minhu min ba ta bi'idiyya ba ce sashen ruhi ne na Allah a'a nan min ibtida'iya ce ruhi ne wanda ya fito daga wajen ubangiji kuma dukkan ruhi daga wajen ubangiji yake amma shi saboda an yi sabani kan shi halitta ne ko ba halitta ba shi yasa anka ce minhu daga wajen Allah yake shi yasa haruffa suna ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka karanta ma'ana al-ishtirak harafi ko wace ma'ana yake dauka sannan ka zo wajen fassara ka gane wacce ce in ba haka ba sai kai banna ka duba cikin mukhnin labib an kutubil a'arib ni ibn hisham al-ansari za ga ya kawo harafi kaza yana daukan ma'ana kaza kuma littafan usul usulul fiqh suna bayanin kan wato ma'anoni ma'anonin ma'anil huruf wasu daga cikin su to kaga misali abinda nake son na ce wannan shubha ce wadanda suna daga cikin shubuhohin da masu aqida kirista suke kawowa manya manyan shubuhohi kaga da an ka ce wa ruhun minhu ana nuhin ruhun mubtada'un minhu ruhi ne wanda ya samu ya fito daga wajen Allah na dai kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku duk abin da cikin samai da kasai daga wajen Allah yake ba suna nufin ba ana nufin su Allah bane hakku mu ya koma Allah kamar yadda yan wahdatul wujud suke faɗa wal iyadu billah wannan na farko kenan na biyu da hujjar da suke kawo cewa Allah ya ce ma annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah kaga sun ce wai Allah ya ce ma annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wanda mun taɓa bayanin shi inni mutawfika ni ne zan karɓe ka ko ni ne zan saka bacci ko ko ni ne mai kashe ka to in ya ɗauki mu mai kashe ka wa rafi'uka ilayya mai ɗaukakar da kai zuwa gare ni bai ce zan ɗaukakar da darajar ka ba kamar yadda waɗansu ke cewa ƴan mu'tazila a'a wa rafi'uka ilayya alwawu la tufidu tartib kamar yadda muka faɗa domin Allah ya ce walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suna yin sujada sannan suna tsayuwa a sallah ko sai an yi tsayuwa sannan ayi sannan ayi sujada to annan kenan inni in ma mun dauki mutuwa ne asalin sa inni rafi'uka ilayya mutawaffika ni ne mai kashe ka karshen zamani wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga kafirai an gane ko wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama zan sanya waɗanda suka bi ka su ne saman zan dora su akan kafirai sai sai to kai kaji a ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama ashe akwai hujja cikin qur'ani cewa kiristancin su gaskiya ne har zuwa ranar tashin alkiyama sai a ce musu a'a wannan ba hujja bane waɗanda allazi da taba'uhu waɗanda sun kabi shi kafin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana to wanda ya bi shi shine bi annabi Isa domin ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin yayi musu bishara cewa akwai manzon da zai zo bayan shi in ya zo su bi shi kaga wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bai bi annabi Isa ba matsayin kafiri yake don haka irin waɗannan shubuhohi la taruju illa ala suzzaj minan nas wawaye ɗaya ne sajid da larabci shine mutumin da bai da wayo shi kaɗai ne ke karɓar irin waɗannan wato abin nan waɗannan ba sa yaɗuwa sai a cikin wawayen mutane irin waɗannan afkarikin ɗan uwa musulmi lokacin mu ya matso mun ɗan abin nan insha Allah ta'ala za mu tsaya akan wannan darasi namu na 53 kenan sai darasin mu na gaba in Allah ya ba mu iko darasin mu na 54 za mu zo mu ci gaba da bayani da izinin Allah subhanahu wata'ala abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته